أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau sha biyar ga watan sha'aban hijira ta 1444 muna takwas a watan uku shekara ta 2023 Allah kaddara zamanmu a karatun 'yan uwa mata a masallacin Muhammad Tasiu Foundation da ke bariki GRA a Gumel a littafin da muke karantawa na Dalailul Tauhid ko kuma kamsuna su'alan wa jawaban fil aqida rubutun a Sheikhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wancan satin mun karanta tambaya ta 35 wacce take magana akan kam arkanul imani nawa ne rukunan imani muka faɗe su a gurguje muka kuma kwana a kansu malam yace su ne wanda dai suke guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan yine karatun da muka kwana kuma na san a baya mun yi bayanin rukunan imani daidai gwargwado me ake nufi da imani da Allah me ake nufi da imani da mala'iku waɗannan littattafai Allah ya saukar waɗanne ne manzanni ya ranar lahira take abubuwan da ranar lahira ta kunsa hisabi tsayuwa gaban ubangiji auna ayyukanmu raba al'umma gida biyu wasu gidan aljanna wasu gidan wuta ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceton alqur'ani tafiya gidan aljanna ganin Allah madaukakin sarki a gidan aljanna hawa sirati da tsallake sirati duk yana cikin imani da ranar lahira sai kuma imani da kaddara shi ne tsarin rayuwarmu duk abin da muka gani tun kafin mu faɗo duniya Allah ya tsara shi da zamanmu a wannan gurin da abin da muka yi kafin wannan zaman da abin da za mu yi a bayan wannan zaman dukkanin shi Allah ya tsara yana kunshe cikin littafi yana faruwa kuma daidai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara in mai daɗi ne mu yadda shi ne in mara daɗi ne mu yadda shi ne yadda muke so haka ya faru mu ce ba haka muke so ba ya faru mai yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wani bai isa ya cutar da ke ba wani bai isa ya amfanar da ke ba wani bai isa ya baki ba wani bai isa ya hana ki ba dukkanin wannan an samu ko an rasa sai mun yadda cewa daga Allah maɗaukakin sarki ina imani da kaddara mai kyau da mara kyau to da wannan mala ya rufe mana martaba ta biyu ya ga mana akwai martabar musulunci ya mana bayanin menene musulunci akwai martabar imani ya ga mana menene imani da rasan imani da ayyukan imani da abubuwan da suke bayyana gaskiyar imanin mutum sai kuma muka kwana akan rukunan imani sai mataki na uku sai ce mana ita ce tambaya ta 36 a su'alu sadis wa 30 sai ce mal martabatu salisa min maratibi dinil islam wace ce martaba mataki na uku a cikin matakan addinin musulunci mun ce musulunci akwai yan firamare akwai yan sakandare akwai yan gaba da sakandare to martaba ta salisa ita ce gaba da sakandare sai ce wace ce mataki na uku a cikin matakan musulunci jawab malam ya ce hiyar ihsan ita ce ihsani walahu rukunin wahid ihsani yana da rukuni guda daya musulunci mun ambata biyar ne imani mun ambata guda shida ne ihsani shi kuma yace yana da rukuni guda daya to menene rukunin ihsani shine dai abin da yazo a cikin hadisin jibril Allah madaukakin sarki ya kara mai aminci yace huwa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka menene alamun musuluncinki ya kai kololuwar ƙarshe shine duk aikin ibadar da zaki ki ji a ranki ga Allah a gaban ki kina kallon shi so wanda yake iya sa Allah a idanun shi a lokacin da yake ayyuka to babu wanda zai yi kyakkyawan aiki tsaftatacce sama da shi da Allah mu tsaya mai tambaya walillahi almasalul a'la idan babanki ya sa ki wani aiki sai ya bar duk abin da yake sai ya zo sa ki a gaba ya gaya kike wannan aikin da Allah ya natsuwar ki kira ce da karfinta wannan aikin mahaifinki ya sa ki idan babanki ta sa ki aiki sai baba ta ki ta zo ta sa ki a gaba ta ce bara an ga yadda za ki yi wannan aikin mijinki sai ya sa ki aiki sai ya sa ki a gaba ya ga yadda za ki yi wannan aiki da Allah zai zamanto daidai da akan ki a lokacin da kika ga dama a tsarin da kika ga dama ki ajiye shi ko kuma a saki a saki a gaba wani ne za su kyautata saboda Allah na wanda aka saka a gaba ko ana kallon ka kiri-kiri a gani za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi mai kyau ko ba za ka yi mai kyau ba to sai aka ce shi Allah ko ki yadda ko karki yadda duk aikin da za ki yana kallon ki amma ke ce za ki gaya wa kanki a lokacin da kike aikin ga Allahn ina kallon shi. To yake ga yadda za ki kyautata aiki a gaban babanki ko mahaifiyarki ko mijinki ko wanki ko wani wanda isa da ke tun da ga Allahn kina kallon shi a gabanki ki kyautata aiki sama da haka. In dai kin ji haka a ranki a ibadarki kina haka to wanda shine kololuwar addinin musulunci ki ya cika. Da haka masu fara riga 'yan ba saban na musulunci ba su ne musulmai. wanda suka fi su matsayi a gidan musulunci su ne mominai wanda suke mataki na ƙarhe ƙololuwar ƙarshen addinin musulunci su ne musulunai ina an ta'abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka tambaya ta 36 ta kare sai mai da wata gaba da muka wuce a baya sai ya dawo da ita nan sai ya ce halin nasu muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim ba'dal ba'si amla yace shin mutane muhasabuna za a yi musu kididdigar ayyukansu wa majziyuna a yi musu sakayya bi a'malihim da ayyukan da suka aikata ba'dal ba'si a bayan an tada su daga mutuwa amla ko ba za a yi ba halin nasu shin mutane halin nasu shin mutane muhasabuna za a yi musu ƙididdiga ne hisabi mai ce kalmar hisabi idan aka ce Allah zai hisabi mai ce hisabi watakila ga mun fahimci kalmar hisabi in ba fahimta ba sai in mata bayani da za a fahimce ta insha Allah ta'ala menene hisabi me muka dauka hisabi in aka ta hisabi na'am na'am idan ana bada amsa in ka san wace ce take bada kuma yanzu me take faɗa na'am sai kin daga murya sosai abinda mutum ya shuka an yi hiru kuma na'am shine hisabi an ce halin nasu muhasabuna shin mutane za a yi musu hisabi a yi musu sakayya akan ayyukansu a bayan an tada su a bayan mutuwa ine ba adal ba to yanzu kuma bacin an tada ki a zayan ki mutu yake zanen ki ke tunanin wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne na ranar ƙididdiga ko to mene ne ƙididdigar ranar ƙore ikon Allah yanzu ta tashi daga hisabi ta koma ƙididdiga ta koma ƙore to ba sakamako nake tambaya ba hisabi nake tambaya me kuka iya wato bismillah na kika ce lissafi to me kika dauka lissafin ini tambayar eh hakuri mana wata tara ba da ansa lissafi menene lissafin to biyu a tare da biyu na na auna aiki kin tafi wani abin da aiki ranar lahira haɗewa hisabi daban jaza'i daban mizani daban wani ba'ul mawazin alƙista liyomil ƙiyam talatu zulamu nafsin shai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina to akai hisab din muke magana yanzu mun samu mizani mun samu hisabi kuma duka a aya daya kin daga kin doke na'am kina ganin wato matsala idan kuna ba da ansa kuna yi magana ne kamar da ta kusa da ku ina da buƙatar magana ta zo da ƙarfi kafin in jita bin bin diddigin aiki diddigi kamar ya na duk wani bayani kike ba shi nake tambaya ba kawai hisabi to bari ba da amsa ta na adama ta ne mai kike ji a ranki duba ayyuka ko kamar ya ba duba su na abinda malamai suke cewa akan hisabi fi hisabin duk abinda kika aikata a duniya ai muna da imanin yana rubuta a hannun mala'iku haka ne ko ba haka bane ba mai kyau littafinsa daban mara kyau littafinsa daban to idan aka je lahira ba kawai cewa za a yi ba ga aikinki sai a miki azaba ko ga aikinki sai a baki lada akwai yin hisabi menene hisabin duka wannan abin da mala'iku suka rubuta sai a dawo da shi ga ki ga mala'ika ga ubangijinki ranar kaza mala'ika ya rubuta kaza kin aikata kaza kin yi kaza haka ne ko ba haka ba ne sai haka ne to wannan ya wuce bayan nan kika yi kaza eh wannan ya wuce duka ayyukan da kika aikata ɗaya bayan ɗaya an dawo da su a gaban ubangiji an tambaye ki kin yi ko baki ba sai kin amince kin yi sai a ajiye su a gaban ubangiji wannan shine hisabi na? Hina yake diddiga? Ba hina yake diddiga ba. Na? Shi ne, ba hina ne sakamako. Da kun yi haƙuri na ƙare bayanin. Wato wani lokaci idan mutu ya ba da ansa aka ce ba haka ba ne yake jin hauhi a ransa ko? Saboda ka duk ansa da za ka ba da haisu dole ita daidai take da tasa. shi yanzu wannan kawai aikin ake ɗaukowa a nuna naki ne enawa ne naki ne enawa ne naki ne enawa ne mai kyau sai a sasu a guri daban marasa kyau sai a sasu a guri daban wani hine hisabi sai amurna aka samu hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man ba OP ba duk wanda aka wa hisabi a ranar alkiyama to sai an mai azaba sai na Aisha ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga Allah madaukakin sarki yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ai duk wanda aka ba wa littafin sa a hannun shi na dama sai aka ce za a mai hisabi hisabi mai sauki ya za a yi da wannan kalmar ta manhusi ba uqiba da ko fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai manzo Allah ya ce zalikal arabu wannan ana maganar akan bujiro da ayyukan ne yanzu ni magana nake akan bujiro da ayyuka kin yi mala'ika ya rubuta an dawo da su kin gansu haka ne ko ba haka bane kin yarda haka ne idan kin yarda haka ne sai zuwa mataki na gaba waɗanda za a musu hisaban yasira ayan aljanna sune idan Allah ya kalla tun da kin yarda ayyukan ki ne kin aikata a duniya mutane ba su kan an aikata ba na tattara na yafe su wannan shine hisabin da za a wa 'yan aljanna insha Allah ta'ala a bujiro da ayyukan a nuna miki in kina so ki gane me nake nufi ku biyu ne a gidanku a wajen mai gidanki sai aka kai wa mai wanki kaya kowace ta tattaro kayan ɗakinta da kayan zannuwanta da kayan yaranta da komai mai wanki ya takuɗa ya wanke ya haɗo su a mayafi guda ɗaya in aka ga ɗakin wa za a kai na ba ɗaki za a kai ba ko idan aka kawo wata ƙilbajihi za a yi a tsakar gida in aka ɗaga ce wannan nawa hita sai wannan nawa ne wannan nawa ne ana warewa ko ta wannan kamar aikin hisabi kenan lokacin da za a ware mai kyau inan mara kyau iran idan aka gama warewa idan mai imani ne ba za a auna ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to je ka yadda mutane ba su san ka aikata ba na rufa ma asiri a duniya a nan ma lahira na rufa ma asiri a je a wuce wani shi ne fasafa yi hasabu hisaban yasira idan za a yi hisaban gairu yasiri to shi kuma bayan an tattake kuma sai a ce to a dora a ga girman nauyin laifukan da kika aikata wani shi ne za a kawo mizani kuma sai a dora aiki yanzu ya bambanta da hisabi can an kawo aikin mizani sai a dora akan sikeli ya za a yi tsakanin wannan aiki sai a ga girman aikin da nauyinsa wannan shine mizani bayan mizani an ga yanzu girmansa da abin da nufi ke jawo sai kuma a ga sakamako wuta za a kai shekara goma shekara ashirin shekara hamsin shekara ɗari khalijina fiha abada fi darkil asfali minan nari wannan kuma shine sakamako ina ga yana da bambanci da bujirowa da aunawa da sakamako a bayan aunawa sai tambaya to yace idan mutane aka tahe su a bayan an tahi alkiyama za a yi kididdigar ayyukansu a ba su sakamako ko ba za a yi ba halin nasu muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim ba'dal ba'si amla malai ce jawab na'am muhasabuna tabbas za a yi muna lissafin ayyuka wa majziyuna bi a'malihim a ba su sakamakon ayyukansu bi dalilin qaulihi ta'ala a dalilin Allah mai girma da buwaye yace li yajziya allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna yace a saka ma waɗanda suka munana da irin abin da suka aikata mummuna a saka da mummuna wa yajzi alladhina ahsanu yayi sakayya ga waɗanda suka kyautata bil husna da gidan aljanna al husna ita ce aljanna wannan mun samu dalili akan cewa kenan duk abinda muka aikata za a bujiro da shi a gaban Allah idan a dama aka ba mu littafin lokacin da ake warewa hisaban yasira ne kin yi an sani an wuce shine hisaban yasira in aka kuskura aka dora akan mizani aka ce me yasa to ko aka wannan tambaya a ranar lahira tabbatar sai an kona shi in dai an daga aikin ki aka ce me yasa kika yi kaza to sai an kona wanda ba za a kona ba idan aka gama baki ayyukan ki aka ce a rufe to wannan an tsira yasa aka ce to wanda baya so a tambaye shi me yasa ka aikata dan me yasa waye ce sai aka ce ya tsare sallolinsa guda biyar aka ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salatu farkon abin da za a bujiro a duba a ayyukan bawa a ranar gobe alkiyama sallah ce sai a ɗauko ayyukan ki na sallah ranar litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi wannan satin farko na rayuwarki watan farko shekarar farko shekara ta biyu goma farko goma ta biyu goma ta uku goma ta hudu shekara arba'in a bayan kin kai balaga sai aka tada kowace sallah lafiya kalau da gindinta take zaune inda aka samu baraka kin cike hi da sauran ayyuka na dafilfili sai aka ce to in dai sallah ta cika sauran ayyukan ma ba sai an bincika ba ina idan salahat a idan salahat salaha sa'iru a amali in dai sallah ta yi daidai ta zo ba matsala to sauran ayyukan Allah madaukakin sarki zai kauda kai akan su in aka samu sallah ba ta yi kyau ba to sai a bincika sauran wannan ayyuka din a ciki da haka duk wanda baya so a tambaye shi me yasa ya aikata kaza da kaza yana da buƙatar ya kiyaye sallah ya yi ta yadda ya dace a wajen rayuwarsa a tsari na rayuwarsa idan Allah ya sa ba a bincika ba an karbi sallah an karbi saurukan bayu ina ake tsammani kenan za a tafi na ba an kin yi sallah aka ce hikana tunda ta yi kyau bayan duba sauran ba azumi ana da yakinin yayi zakka tayi aikin haji tayi sada zumunci tayi bin iyaye yayi bin miji idan an ce sallah tayi daidai aka ce sauran ma sun yi to ake nufi zai faru na aljanna ko wannan yana cikin dukkan so na hisaban yasira hisabi mai sauki to na cikin da za mu samu wasu imani za su samu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to wannan tahin da za a yi tunda an ce hisabun da sakamakon a bayan mutane sun mutu ne sai malam ya sake tambaya wai shin ma idan mun mutu da gaske ne za ta haimu ko ba za mu tahi ba daga duniya sai ina na daga duniya sai ina sai sai barzahu na'am ina ne barzahu kabari wanda kura ba ta sinye shi ma na barzahu wanda ya fada ruwa fa shi ma yana nan sai ce ma hukumu man kazzaba bil ba'ati menene hukuncin wanda ya ƙaryata ranar sakamako yace hukumuhu annahu kafir duk wanda ya ji a ransa cewa a bayan ya mutu ba za a tashe shi ba wannan mutumin kafiri ne in dai mutum ya ji a ransa ba za a tahi ba kai tsaye kafiri ne dalilin haka faɗin maɗaukakin sarki za'amal lazira kafaru allan yubafu waɗanda suka kafirta sun ji a ransu cewa har abada ba za a tahe su ba kul aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadi bala ko kadan wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna tabbas sai an tashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltu sannan a ba ku labarin abin da kuka aikata yanzu kalmar latunabba'unna bima amiltum za a ba ku labarin abin da kuka aikata menene ake nufi da labarin abin da kuka aikata na faɗi mana masha Allah latunabba'unna bima amiltum za a yi muku hisabin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen ubangiji duk abin da kika aikata wallahi gabaki ɗayansu sai an dawo da shi a gaban ubangijinki babu abin da zai koya yasa ma idan an bujiro da littafin kowa zai faɗa musamman waɗanda ba su yi dace ba mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada mutane za su ce me ya samu wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabira dan karami da babba bai basu ba komai sai da ya tattaro har tari sai an rubuta har atishawa sai an rubuta har harara a duhu sai an rubuta har kyafuce sai an rubuta dan yana cikin karatu ba maki wata ta taba wata ta dan tsokale ta kalli wannan tsokadar wallahi sai ta zo a gaban Allah madaukakin sarki idan wata ta yi kuskus wallahi sai an zo da ita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tsoki ayi miki magana ki jiya ba me kika ce ki ce ni ban ce ba komai to da tsokin da ni ban ce ba komai duka sai an sake dawo da su a miki hisabin tsoki a miki hisabin kin yi ƙarya akan kin ce baki ce ba komai alhali kin faɗa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira mutane sun samu abin da suka aikata a tare gaban Allah duka aikin an dawo da shi wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa daka wannan abin da za a ba mu labari aikin shine za a zo da shi Allah ya sa mu je a sa wala kuma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen ubangiji Allah madaukakin sarki tambaya ta 39 ina ga mubatta sai bayan azumi idan Allah madaukakin sarki ya kai na ga har bakwai da minti 51 jiya mun rufe karatun al'adabul mufrad tunda mun rufe ina ga wannan hima kamata a ce an sa masa dan mukulli kenan sai zamanto sati daya ko sati biyu sai zamanto mun huta wanda za su kimtsa wa shiga ramadana su kimtsa wanda za su yi hirin ramadana su yi hirin ramadana wanda za su nemi tuba da kankarar zunubi Allah maɗaukakin sarki ya tuba gare mu ya kankare zunubanmu sai a kimtsa mu ramadana in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ramadana bisa yadda aka yi waccan shekarar sai zamanto asalin dama wannan karatun tafsirin a ramadan ya haife shi sai dan Allah ya kai mu ramadana sai zamanto karatun da muke na ramadana na talata da laraba sai da manto ya dawo kuma da gurbin karatun tafsirin insha Allah ta'ala mallan naji talata da laraba ne ko dan haka insha Allah talata da laraba a cikin ramadan zamu ci gaba da karatun tafsiri wannan littafin zamu kwana anan zamu tashi akan gaba ta 39 abinda muka faɗa ya zamanto daidai daga farkon littafin zuwa yau Allah ya sa mu albarka a ciki wanda yake mun yi kuskure Allah nuna kuskuren ya ba mu ikon gane kuskuren mu gyara kuskuren mu bauta wa Allah madaukakin sarki da abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya samu na albarka ya albarkaci gidajenmu ya albarkaci zuriyarmu ya albarkaci garinmu Allah madaukakin sarki wannan zabe da yake fuskanto mu ya za a mana shugabanni na gari wanda za su dace da mu su zamanto masu adalci da kulawa ga talakawansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسامحك نعم akwai muhabara da za a